بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan lokaci a wannan majalisi namu na majalisu Abubakar ibn Abi Shaiba da ke nan a Dabai Kwatas a Kano a Nigeria a wannan rana ta Lahadi ita ce ranar 29 ga watan Jumadal Ula hijira na da shekara 1446 daidai da ɗaya ga watan Disamba uh, 2024 uh, a darasinmu na aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami wallafar al-imamu al-hafiz al-khatib al-baghdadi al-hafiz al-khatib al-baghdadi ya rasu a shekara ta 463 bayan hijira shekara ɗaya suka rasu da ibn abdulbari Allah ya gafarta musu wannan littafi kamar yadda muka sha ambata a ƙara'i ne akan wato ladubban karatu da koyon ilimi wannan zai zama darasi na bakwai kenan insha Allah za mu tashi daga faɗin malamin a lambar tarjama muka ce tarjama mun faɗa cewa muna nufin wato gaɓoɓin isnadin lambar tarjama ta 64 wannan suna ji ko malam yace akhbarana ibrahim ibn makhlad ibn ja'far qala haddathana muhammad ibn ahmad ibn ibrahim al-hakimi qala haddathana al-abbas ibn muhammad ad-duri qala sami'tu khalaf ibn tamim qala sami'tu ibrahim ibn adhama yaqulu man ta'awwada afkhadha an-nisa'i lam yaflah dama ana magana akan wato rashin dacewar ɗalibin ilimi ya aure cewa ɗalibi wanda yake so ya ilimi da gaske to aure ba nashi ba sai ya jira sai ya samu karatu karatu ya inganta akwai haɗari kwarai a mazhabin ibnu a mazhabin habibu gadadi ɗalibi ya aure karatu bai ishe shi ba shi ne yake ta hakaito mana maganganu daga malamai cikin tabi'ai da makamantansu daga experience ɗinsu na wannan matsala. Wannan karan daga wani malami cikin waliyan malaman nan shine Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham yake cewa man ta'awwada afkhadan nisa'i lam yaflah. Wanda duk ya saba da ganin tsaraicin mata, wato ya saba da kwana ɗaki ɗaya da mace, to wannan ba zai tsira ba a harkar ilimi, ya lalace. a wata riwaya cewa yi bubihal ilmu baina afkhadhin nisa an yi layya da ilimi a tsakankanin cinyoyin mata wannan asari sahihi ne isnadinsa sahihi ne baya ga shi ibnu baya ga wannan malamin al-khatibu abu na'im ya rawaito shi a cikin al-hilya hakanan al'imamu zahabi ya ambace shi a cikin siru a alami annubala cikin mujalladinta na bakwai. Malam ya sake cewa, akhbarana abu sahalin Ahmad ibn Muhammad ibn al'abbas ibn Hasnawiya addallal bin Sabur, haddasana abu al'abbas Muhammad ibn Yaqub al'asam, ƙala samitu al-Hassan ibn Ali, ya'an ibn Affan al'amiri al-Kufi ya ƙulu samitu ibn Numairin, ya ƙulu ƙala li Sufiyanu, tazawwajta malam sufyan ya tambaye shi sufyanul athauri ya tambayi wani dalibi mai kokari shine muhammad ibn abdullahi ibn numair yana daga cikin ɗalibansa masu kokari kwarai da gaske ya gaji ilimi ya gaji tarbiyya a gun wannan malamin nasa sai ya tambaye shi ya ce wai kayi aure ne qultu la ce alga mata malam ban samu ne aure ba Kala ya ce, Ma tadiri ma an tafihi min al'afiya, wallahi baka san gam da katarin da Allah ya maka ba, kana cikin zaman lafiya baka sani ba. Yanzu haka kana nan kana neman aure ko? Za ka jawo kanka matsala. Mun faɗa cewa wannan mazhabin shi ne, ko ba gaskiya ba? In kana son ka irin karatu irin nashi to ka mazhabin shi. Amma in irin namu ne wannan na gargajiya da ake na sallah to ba sai ka wannan mazhabin ba. amma tsakani da Allah in dai kana so kai karatu mai zurfi gaskiya aure yana da gaskiya abinda sai ka hakura da shi a karan farko da haka zaka ga waɗannan manyan malamai sukan yi aure a makare ko kuma ma har su makara gaba ɗaya ba su yi ba shi kan shi khatibu bai yi ba jahiz abu usman bai yi ba annawawi bai yi ba ibn taymiya haka suka yi ta samu wannan matsalolin az-zajjaj cikin malaman nahwu kuma a duk waɗannan ina jin wanda za a iya cewa talauci ne ya hana shi kawai nawawi ne amma duk sauran suna da wadatar da za su iya rike iyali suna da gidajensu suna da sana'o'insu suna da abun hannunsu amma ilimin ya ɗauke musu hankali ga baki ɗaya sai zamana suna jin tsoron kada su kasa ba da haƙƙin iyalan sai suka haƙura kawai da kuma kaga sai Allah ya huwace musu duk duniyar ilimi 'ya'yansu ne da zuriyarsu yau wani wanda ya haifi 'ya'ya sha tara ya mutu yau dinnan ba wanda zai mai adda a cikinsu amma kullum za a ambaci su a ce Allah ya ji kansu so da idan ka yi wannan ka bari don Allah sai Allah ya awwada maka da wani abu eh to kaga shi bayan ya bari kuma yake ta advocating shine yake ta wannan wa'azin cewa ka ai aure Allah ya gafarta mai wannan asari ne shi ma sahihi a yana cikin littafin mu'jam na Ibn al-Arabi da kuma Ibn al-Muqri eh mun ce qara'i saboda kaga mu galibi yanzu wannan amma makara ai ba za ce je ka saki mata ka ba ko je ka ci gaba da rike ta قال حدثنا أبو الحسين محمد ابن الحسين ابن محمد ابن الفضل القطان حدثنا أحمد ابن سليمان ابن الحسن النجار قال حدثنا محمد ابن سليمان الواسطي قال سميت أبا منصور الحارس ابن منصور يقول سميت سفيان الثوري يقول إذا تزوج الرجل ركب البحر yace idan mutum ya aure to inda ka san ya shiga cikin teku ne wato yana kan jirgin ruwa kaga sai dai Allah kawai bai da wani katabus sai da Allah ya dashi kamar ya hau mota mara birki fa idza wulida lahu kusira bihi idan aka mushi haihuwa shikenan an gama karya shi ya gama tabewa inda harkar ilimi ne me kun siyan littafi sai dai siyan pampers yawa gari zai waye kana so ka je makaranta a ce ai khalifa bai da lafiya ko ummi karama ba ta da lafiya ba shikenan ba kuma ya rikici sai dai ka aiko da uzuri cewa wallahi mun tafi asibiti Allah ya kyauta wannan isnadi shi ma isnadi ne hasan ibnu abi dunya ya ambace shi a cikin kitabul iyal haka nan ad-dinawari a cikin al-mujalasa wa haddathana abdul malik ibnu muhammad ibnu abdullah ibnu bishran al-wasit ibnu bishran al-wasit أخبرنا دعلج ابن أحمد المعدل قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن خبيك حدثنا يوسف بن أسبات قال قال إبراهيم بن أدهم كان يقال إبراهيم بن أدهم يكي تشوى دتاوى سنة تشوى من تزوج فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر به من جئر وانا لفظا أبايكم وانا شما إسنادي حسن أبو نعيم يا أبشيش أشكين حليا hakanan al-zahabi a cikin siyaru a alami annubala wa haddasana ali ibn ahmad ibn ibrahim al-bazzaz bil basra قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال قال حدثنا العباس ابن عبد الله الترقفي قال سمعت شيخا يبكي شيخ شيخا يكنى أبا أمر يقال له كبا ابن مصعب to wannan wannan majhuli ne eh ba ma son yin magana akan isnadoji in ba ko ta matsala ba dan kai cinye mana lokaci wannan mutumin majhuli ne ba a san la yu'rafu man tarjamala kala yace qila li arabiyyin lima lam lima la tazawwaj asali la tatazawwaj ne ana cire ta'un daya babu laifi haka a larabci lima la tazawwaj me ya hana kai aure an ganshi gauro قال يتي إني وجدت مدارات العفة أيسر من الاحتيال لمصلحة النساء يتي نيناغا مدارات العفة iya zama da kaina in kare kaina daga fasikanci mudara ai shine iya zama da mutane ko to iya zama da nagartata iya kula da mutunci na yafiye mini sauki min al-ihtiyal li maslahatin nisa fiye da dabarun da zan dinga yi don in sa mata su ji daɗi don in burge mata ce ba zan iya burge mace ba ba zan iya kula da ita ba amma zan iya rike mutunci na don haka sai ya yi ‘yan wale sa a fifin da zina layi jirin nikahan kenan shi a nan yake wannan wannan isnadi ne mai rauni saboda wancan mutumi da ba a san shi ba قال أبو بكر malam malam al-khatib yace idza kana talibu lil hadisi azban dalibin hadisi dan ya kasance saurayi ne tuzuru fa athara talaba ala al-ihtirafi ya fifita neman ilimi akan sana'a bayan ya gama magana aure yanzu ma zai kuma yi magana akan sana'a yace ka fifita neman ilimi akan duk wata sana'a fa inna Allah ta'ala yu'awwidu Allah cikin hikimarsa sai ya canza maka wa ya'tihi bir rizqi min haythu la yahtasib sai Allah ya kawo masa arziki ta inda baya tsammani da gaskiya abin da ya kamata mu kula da shi a nan shine zamani yana canzawa khatibu yana yin wannan magana yin ta kusa shekara dubu daya to idan ba mu fahimci canjin zamani ba game da waɗannan wato ƙa'idoji da da yake kawo za a yi samun matsala a da can a zamaninsu da kafin zamaninsu ba a san malami a ga cewa ya cinye rayuwar shi a wajen neman duniya kamar yadda sauran mutane suke ba a ce an san shi ne a matsayin wato ɗan koli ko makeri ko makiyayi ko mai sana'ar gini ko mai sai da gwanjo ko abin nan mahauci ko falke ba a san wato malamai da yin wannan sana'o'in full time ba amma kuma suna yin sana'a suna yin sana'a su suna yin aikin gwamnati amma dai malantai ita ce primary assignment ɗinsu sukan yi sana'ar ne gwargwadon abin da za su samu kuma wasunsu Allah yana ba su arziki tun cikin sahabbai akwai masu arziki sosai amma za ka ga duk wanda arzikin ya samu in yayi yawa to galibi arzikin yakan cinye lokacin karatu haka idan sarauta ta samu yanzu kama Abdurrahman dan Auf kaga arziki ya cinye mai lokacin karatu hadisan shi ba su da yawa Sayyidina Uthman haka kaman wato Umar dan Abdul Aziz sarauta ta cinye mishi lokacin karatu haka Marwan ibn al-Hakam waɗannan duka malamai ne suna da riwaya amma daga baya har suka yi kuka da cewa sun manta riwayoyinsu wata rana Uh, shi Umar Abdulaziz ya yi baki daga Madina abokan shi ɗalibai ce ku zauna ku karanta mana hadisi a fada da suka yi ta ruwaya hadisai sai ya ta kuka ya ce wallahi duk hadisan nan da mun san su amma yanzu mun manta su kuma shi ba shekara biyu kawai ya akan mulkin shekara biyu daga hijira da shekara casa'in da takwas zuwa ɗari aka kashe shi aka sa mishi guba ya ce mutu Allah ya gafarta mai so ana nan malamai sun yi aikin gwamnati imamun nasayi babban alkali ne na yanzu za ka yi cewa kamar shi ne chief judge a lokacin shi ibn hajirin alkali ne shi ma ibn jauzi ya yi aiki har ya yi minista haka haka ibn hazmin ko kuma malamai waɗanda suke kwata-kwata ba sa yin wata sana'a in ban da ilimi to amma irin wannan za ka ga za su fifita talauci da kamfa akan komai ya zama Uh, sun haƙura da duniya irin su abul hajjajil mizzi irin su imam malik imam malik bai taɓa wata sana'a ba sai ilimi kamar da Allah ya taimake shi da abokai masu kirki masu hankali su suke tanadar mai abin da ya ci a gidan shi na shekara su zai ta ibnu sa'ad tunda su kuma suna da ilimin kuma sun samu wadata saboda haka sukan yi estimate din abin da za a bukata na abinci a gidan imam malik na shekara sai sa aiko mishi saboda haka karantarwa kawai yake tsawon shekara arba'in da wani abu saboda kowane malami akwai yadda rayuwar shi ta kasance amma dai malamai suna fifita ilimin akan komai saboda idan malamai suka bar ilimi to za a halaka a cikin rayuwa a irin wahalar da suke sha kafin su zama malamai din tana da yawa sannan kuma ga tsananin bukatar al'umma zuwa gare su kaga baya cikin hikima su yi watsi da ilimi su kama wani abu na duniya kamar irin kuskuren da zaka ga yanzu misali a ce mutum ya je shekara shida a medical school that is the minimum ya zama likita duk da karanci likitocin da ake da shi kuma sai ya cire shiga siyasa ko zai zama dan kwangila kuma ko kuma ya jaba ya bar Najeriya kaga yima yayi ma al'umma Najeriya asarar resources din da aka sanya a cikin wannan training din human and material resources da gwamnati ta bayar aka mishi training asara ce so da an yi training din shi an ba shi rantsuwa akan zai sacrifice rayuwar shi don ceto al'umma marasa lafiya amma yayi deviating to haka mutumin da za a ce ya shiga soja har sai ya gama NDA misali ya zama lieutenant colonel ko ya zama colonel ko kaza ya zama redneck kawai kuma sai ya ce zai yi resigning daga soja ya samu wata harka daban wannan ma za ka ga kamar akwai nau'i na asaran resources to haka malamai suke a cikin addini jama'a wato duk abin da za ka yi kana malami ya zama ilimin shi ne kan gaba duk wani abu da za ka yi ya zama na biyu sawun aure ne siyasa ce kasuwanci ne noma ne ya zama shi ne na biyu kar ka sake ya cinye hankalinka har ka kulla makarantarka malamai suna aibata duk malamin da ya koma harkar duniya ya manta da ilimi duk waɗannan da muke ambata ko da suka samu wani daraja ko wani matsayi ba su fasa harkar ilimi ba shi sa har yanzu ake jin sunansu ake musu addu'a a matsayin malamai to abinda kuma yake aibi na gaba shine a ce malami ya koma bara ko roƙo ko da a wurin almajiransa ne ballantana kuma a gun 'yan siyasa a gun masu mukami su masu mukami da 'yan siyasa in su zo kusa da malamai suna yin daraja amma shi malamin ya je kusa da su wulakanta yake su falala ce su jawo malamai a jiki mutanen gari za su ga cewa waɗannan shugabannin suna da hankali suna da kirki su san ya kamata amma in shi malami ne ya shige musu sai ya wulakanta ko mun fahimta saboda haka yana da haɗari ko da yaushe to abin da yake so na mana nan shine mataki na wato abin nan kenan a a riko da azima ga ɗalibi shine ya haƙura ma da neman duniya ya kama neman ilimi kawai in yi wannan don Allah to Allah zai canza mushi da abin da ya fi na 'yan duniya wannan shi ne al'akhadu bil azima in ya gada ma dai al'akhadu bil ruksa yana neman ilimin yana kuma neman abincinsa ibn jauri da muke ambata a cikin saidul khatir ya faɗi wannan ƙarara yace da nawaye gari na ga cewa a masu wadata sun koyi rowa sai na ɗauki shawarar cewa bari in raba lokacina wani sashen lokaci in karantar da ilimi wani sashe kuma in je in nemi abin da zan rufa wa kaina asiri saboda haka ya kama sana'a ya kama kasuwanci kuma Allah ya bashi wadata ya ya mutu ya bar dukiya ba kaɗan ba tun ma kafin ya zo ya rike mukamin gwamnati ya samu kuɗi sosai akwai malamin su ibnu hajarin wannan kenan mai littafin nan na tajul arus min jawahir qamus Murtada Zabidi mutumin kasar Yaman. Malami ne ɗan kasuwa da yake yawon fatauci, ya ratsa duniya ko ina da sunan fatauci. Yana da raƙumi da ake mashi laftu na kayan fatauci sun fi raƙumi ɗari, karabka shi, arzikin shi ne. Amma a cikin raƙuma akwai wasu guda biyar wanda littafi kawai suke ɗauka. Littafi ne kawai kayansu. da inda aka je aka sauka za a je a ci gaba da kasuwanci yana da managers da sauransu shi kuma yana masauki yana karatu shine sharhin kamus na na Fairu Zabadi kamusul muhit saboda haka wato ina so mu gane koda arzikin ya zo ba sa fasa karatu amma mu yanzu da ran mutu ya samu su 'yan miliyoyi suka ga kawai ya narke Allah ya kyauta da aka yace idan ka haƙura da neman duniya ka kama ilimi sai Allah ya awwaza maka To wani wani nau'in kuma shine akwai malamai su kuma da suka gaji arziki. Wato iyayensu sun ban musu kuɗi masu yawa. Amma ba su salwantar da su yadda magada suke ba sai suka rike kuɗin suka yi ta aikin ilimi da shi. Kamar Imam Suyuti, kamar shi kanshi Ibn Hajarin, Ibn Hajarin baban shi yaro su yana ɗan ƙarami sai da aka ba da ajiyar dukiyan haye girma. Haka Al-Imam Nawawi baban shi ya bar kuɗi. amma shi ya fifita karatun ya gudu ya bakudin bai more su yadda ya kamata ba a daga idan mutum ya tashi ya ga arziki a gidansu a matsayin shi na ɗalibin ilimi to ya ɗauka wannan Allah ya ba shi wani abu ne da zai yi aikin ilimin kai ya narke a cikin 'yan duniya wannan da shi ne ultimate magana cewa duk yadda aka yi kasancewa idan Allah ya baka ilimi fiye da na sallah da ake cewa to bai baka a madadin kanka kare ba ya baka ne a madadinka da al'umma da ilimi da kuɗi da shugabanci duk wanda Allah ya bashi ya bashi ne ya wakilci sauran al'umma wajen disseminating wannan baiwata Allah wallahu alam to ya kawo ka'ida zai ci gaba da kawo mata abubuwan da yake yi na goyen bayanta in yana da ayoyi zai kawo in yana da hadisai zai kawo in bai da su sai ya kawo maka magana daga malamai ko qala akhbarana abu ja'far muhammad ibn ja'far ibn allan al-warraq qala haddathana umar ibn ahmad ibn yusuf ad-dallal qala haddathana muhammad ibn al-qasim ibn hisham al-simsar qala haddathana yunus ibn ata yunus ibn ata as-saydalani kenan ibn hibbana yayi magana akan sa kamar yadda zahabi ya kawo a cikin mizalul i'tidal ibn hibbana yana cewa yarwil ajaiba la yajuzu lihtijaju bihi saboda kaga ya fadi kenan wannan gaba daya ah daka zamu ga mai rauni ne shi to shine yake cewa haddathana sufyan sufyan ibn sa'id ibn masruq al-thawri kenan abu abdullah babban malami amirul mu'minin fil hadith sufyan ya rasu ne 161 an abihi an jaddihi wannan karan sufyan ibn sa'id ibn masruq daga babansa sa'idu ɗan masruk kenan da kakan shi masruk an ziyad ibn al-haris as-sada'i qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu annabi yana cewa man talaba al-ilma takaffala takaffala Allah bi rizqi wanda ya nemi ilimi to Allah madaukakin sarki zai jibinci arzikin sa amma dai isnadin mai rauni ne Abu Rahim ya rawaito shi a cikin Hilya haka nan a abin nan wato ibn jauzi a cikin al-muntazam fi tarikh muluki wal umam hakanan diyaul maqdisi a cikin al-muntaka min masnu'ati maru hadisi ne mai rauni wannan wa haddathana ahmad ibn ali ibn yazdad qala haddathana abdullah ibn ibrahim ibn abd al-malik al-asfahani qala haddathana muhammad ibn ali al-farqadi haddathana isma'il ibn amr isma'il ibn amr al-bajali رجل ضعيف حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن ابن عمرو الفقيني عن إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي تابعي يتي من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله أتاه الله منه بما يكفيه wanda duk ya nemi wani ilimi don Allah to Allah zai bashi abin da zai ishe shi rayuwa a cikin wannan ilimin ba dole ne ya zama wai babban attajiri ba amma dai abin da zai rayu akai Allah ba zai hana shi ba wannan asari isnadin shi yana da rauni amma asari ne sahihi ya inganta zuwa ga wannan malami Ibrahim an-Nakhai ta wata fuska al-Imam ad-Darimi ya rawaito shi a cikin muqaddiman sunan dinsa haka nan Abu Nu'aymin a cikin Hilya ya ambata da isnadi sahihi zuwa ga shi wannan malami wa in ja'ala min waqtihi malam yace idan ka sanya idan idan ba za ka iya wancan al-akhadhu bil azima to ja'ala min waqtihi juz'an yasiran lil ihtiraf sai ka dauki wani sashen lokacin ka dan sana'a abu mafi kyau shine duka lokacin ka dan ilimi amma haka yana da wahalar yiwuwa to ya za ka yi mataki na biyu sai ka ware wani lokaci dan sana'a ka tauri wa ma ashbaha sai misali da a lokacin sana'ar da almajirai suka saba shi ne a taurik wato ya zama warraq wanda yake a da aikinsu shi ne in kana da littafi da kake so a kwafe ma sai ka samu almajiri sai ya kwafe ma sai ka biya shi shi garin kwafe wannan ma karatu yake ko mun gane tun da lokacin babu inji alimamu zahabi alimamu zahabi wannan da kuka sani shahararren warraq kaga baban shi ai alhaji ne mai sai da gwal shi za ke ce mashi al-zahabi da ibn zahabi ake cewa dan dan wani attajiri ne mai sai da gwal a garin dimashka amma shi sana'a shi shine taurik Allah ya mashi rubutu mai kyau saboda ka daya daga cikin sana'ar ustazai shine at-taurik wa ma ashbahu da ire-iren sa kamar yanzu a ce ka rika bude shago kana yin typing ko ka kama sana'ar tela sana'ar tela ma tana dacewa da almajirai dinkin hula yana dacewa da almajirai yankan farci shushaina amma wanda kamar da muka faɗa wancan darasin ba su dace da almajirai ba kamar ni a ra'ayina bai dace a ce almajiri ɗan kamar shu bane a tasha misali ko a ce ya zama a irin a cikin kasuwa yana yawo yana yana talla yana ihu yana ase ase gwanjo ko yana sai da maganin karfin maza da lasbika shi kaga wannan ba ajima kuma zuwa ga shi ne yake jan sallah ko ran juma'a ga ganshi a bambari kaga akwai matsala saboda haka sana'o'i ne waɗanda ba za su cinye maka lokaci ba kuma za su baka abin da zaka rayu akai dan wani business wanda yake yi daga kan wayarka misali yanzu akwai business da zaka yi su da yawa online ba sa bukatar sai ka je kasuwa ka zauna amma duk business da aka ce sai an wuni ana yi kaga ba zai yi da karatu ba misali a ce kai bakaniki bakaniki dole ka je ka zauna a a workshop ɗinku tun daga safe har magariba kana jiran Allah ya kawo kaga wannan zai wahala na musibul injiniya kenan to to kaji mala yace banda free order business da aka ce online banda free order akwai matsala wato dai mutum ya duba abinda ba zai cinye mai lokaci ba amma duk abinda ka riga ka yin sana'an na bukatan duka lokacin ka to gaskiya ba za su haɗu da ilimi ba sai dai ɗaya ya cutar da ɗaya yawwa kaga misali a ce kana kana sana'a ustazu musamman zai yan mata dinnan kowace ustazu ya kuma taso ta zama likita ko nurse aka ga wannan hijira ne daga harkar ustazanci so dan ta zama wannan likita ko nurse din to ba za ta yi ustazanci ba ba ta iya harkar karatu ba wata wallahi hadda mai tsaye daga sai ta rike ta saboda kullun ana asibiti kullun ana kwana ana wuni a asibiti to ba sana'ar wanda yake so ya ci gaba da tabbata a cikin cycle na ilimi bane wannan magana muna faɗan su duk da wasu za su ji kamar ra'ayi ne conservative amma shi ne gaskiya kuma kamar yadda faɗa ran nan shi ya sa a yanzu aka ga mutum ya daɗe a sahar ilimi bai samu abin da zai za a nuna ba kullum da sunan wai shi ɗalibi ne amma wasu abubuwa da yawa sun cinye rayuwar sun cinye hours ɗin rayuwarsa tunda dai dole dai 24 hours ne ko dai ka yi su a nan ko kuma ka yi su a wani waje ko ka yi su a shirme kai baka ɗauki ilimin ka mai da shi shine aikin yinka ba amma dai kana cikin ɗalibai amma kullum kana kaza kana kaza kana kaza in ba in ba rikici ba misali mai haɗa ɗalibin ilimi da zama ɗan kallon ƙwallo misali zaka yanzu da dama ustazai yan Manchester ne da Arsenal da Liverpool kullum da shi ake yin musu to shi zai karatu yana wasu tura suna sana'a su kuna nan kwata musu akan su za ga wani ma a gidan kallon ƙwallon ma shine liman ya ustaz yi mana sallah dan Allah ya sauri kafin a dawo half time wallahi jama'a wannan abun takeici ne kare ayi a kallon kwallo awa uku kuma ayi musun awa uku kaga ya cinye awa shida rayuwar shi sannan kuma idan club din su bai yi nasara ba ya je ta ta takeici cikin dare ai ta aiko mai da sakonni ana tagging din shi a videos ana ana ƙara mai takeici shi zai karatu wannan ko a ce kana da wata budurwa wanda duk abin take so ka mata sai ka mata in tana da akwai wanda ga budurwa ta mai da shi kamar wani dan delivery fa je kanan ka an so mun kaza dauko kaza je ka kawo kaza duk wannan ba zai yi da ilimi ba saboda haka ayyuka irin waɗannan sana'o'i wanda ba su tsare maka rayuwarka ta dalibi ba kamar wani abu da ke da alaka da ICT wanda zaka yi shi as you move around sana'ar tela ina ƙara faɗin saboda na san malamanmu da dama sun yi tela malamin mala albani ya yi tela farfesa a isa alinaji shi ma yana labarin cewa shi ma ya yi sana'ar tela da da yawa za ka ga malamai suna yi tun da amma kar ka zama malami wanda bai da sana'a kwata-kwata a wannan zamanin gaskiya ka nemi sana'ar da za ka yi wancan na farkon to kamar wani mataki ne na walittaka ga malanta a ce baka wata sana'a sai ilimi in dai ba akwai wanda ya tare maka bangaren tattalin arziki ba to akwai matsala akwai matsala za ka iya komawa daga daga nan kuma ka lalace gaba daya akwai ta sana'a da usare suke yanzu malam amma ni ban san matsayinta ba islamic chemist ga usare suna suna bude su eh tunda ba harka ta bace ban sani ba gaskiya ban so ne magana akai eh wallahu almusta'an in akwai wanda yake da khibra anan sai kara mana haske daga baya wama ashbaha kana afdal yace wannan yafi falala a gun dalibai ya samu ta takaitacciyar sana'a da zai dinga yi a lokuta wanda za ta rike mai rayuwarsa أخبرني أبو طاهر عبد الغفار ابن محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عمر بن أحمد الوائز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر الأثرم أبو بكر الأثرم ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Ahmad ibn Hanbal ne a mazhabin Ahmad dan Hanbali wanda Zahabi yana cewa wai ana zargin kamar dan dan aljani ne eh ce ahadu abawai Abi Bakrin jinniyun saboda masifa kwakwalwa da Allah ya mushi suna ganin kamar ɗan aljani ne yana cikin shirar labin lubala a tarihinsa samitu ahmad ibn hanbalin ya ku na ji malam ahmad dan hanbali yana cewa law kuntu sani'an sina'atan ahmad dan hanbali mun ji mun buga misali da shi cewa malami da bai taba sana'a ba saboda uwarsa ta daɗe a raye tana kula da shi har ya girma so bai yi sana'a ba in ban da ilimi ya ce da zan yi wata sana'a kuntu uhibbu an akuna warraqan yace ni ma da sana'ar rubuta littafai zan dinga rubutawa mutane ina abin nan ina ganin daga cikin extension din wannan sana'ar har yanzu akwai sana'ar karantawa islamiyya ita ma duka harka ce ta ta ɗalibai ta yi kama da warraq din da irin sana'an nan a ce kai wani guru ne kana mutane tutorials da sauransu da hanya ne kana yi kuma kana ƙara samun ilimi kai a san da kake kuma ana biyan ka ko ka buɗe wata karamar islamiyya ko da online islamiyya ɗin ce da ake ka ta ‘yan dabarunka kana buƙatar da wasu skills ne da za su sa dole mutane su buƙatu zuwa ga abin da yake gare ka kai packaging ɗinsa ko mun gane? na'am qultu ya aba abdullah sai ni akram na ce mishi Allah shi gafarta malam ayyuha ayyuma ahabbu ilaika wanne kake ganin muto mu dinga yi naktubu adada hadithin aw adada waraqin idan an zo biyan mu shin za a za a biya mu ne yawan hadisan da muka rubuta ko ko yawan pages faqala adadul adadul hadith yaqa'u tawilu wal qasir yace ina ganin a biya adadin hadisan saboda wani hadisin dogo ne wani gajere ne eh malamin ya ba su hikima wajen inda za a biya su a lissafa na rubuta muku hadisai guda kaza to kowane hadisi a matsayin kaza yake walakin yaktubu adada waraqin ya ce in aka yi amfani da adadin hadisi kaga wani ya fi wani tsayi to ba za a iya musu kuɗi ɗaya ba walakin ya kutubu adada warakin amma a rubuta takadda yuwa sifu alaihi da shi za a yi jinga ko mun gane maka ce da hadisai za a biya to wani hadisin layi ɗaya ne wani feji ɗaya kaga bai kamata kuɗin su ya ɗaya ba amma su takarda duka girman su ɗaya wato nan wai wajen biya kamar da ake biyan kuɗin typing ko photocopy ai kaga ana biya ne da adadin pages to wannan haka yake tun agun malam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta masa ma anna Abu Abdullahi Muhammad ibn Idris shafii kad qala to ga wani malamin Abu Abdullahi Shafi'i ah shi ma maraya ne kuma dan talaka baban shi duk da jinin ahlul bait ne amma ya mutu ya bar shi yana karami hasali ma san da uwarshi ta kai shi makaranta makaranta allo da zai fara koyanta da baki ba ta da kuɗin biyan kuɗin makaranta haka ta dinga roƙon malamin a ɗaga mata kafa daga ƙarshe da malamin ya lura wato shafi ina da basira sosai sai ce to abin da za a yi zan ɗauke shi a matsayin graduate assistant idan ba na nan idan malamin zai je jana'iza ko sallar juma'a ko zai je balaguro sai ya ba ma shafi makaranta ya ce ka dinga ƙara ma sauran yara kai kuma wannan shine madadin kudin makarantarka tun yana dan karami to daga karke uwar ta ga a haka yaron nan ba zai samu ilimi ba sai ta baro da shi kasar Yaman ta dawo da shi ta ce mu tafi Makka garin dangin ubanka mu je in nuna musu ita ta yi mulahazar ta cewa wannan yaron yana da girman sha'ani idan aka yi tarbiyyarsa za a ci muryarsa saboda ta ce mu koma garin iyaye ƴan uwan mahaifinka shi kenan ta dawo da shi Makka ta wata danka shi a gun Uh, ainihin ankulsinsa uh, ta ce to ga ɗanku nan na inni inni tawaqqa'tu minhu najabatan na yi hasashen cewa yana da baiwa ka a dayyata ka a wulakanta wannan baiwar daga nan ku ya fara karatu ya zama shafi'i da kaji labari duka duka shekarar shafi'i a duniya 54 ko da biyu an haife shi 150 ya rasu 204 kaga shekara 54 kenan ko shekarar da Abu Hanifa ya rasu shi kuma aka haife shi shekarar da shi kuma ya rasu aka haife Imam Muslim to a lokacin da ya rasu Jibril tafan da yi a cikin duk malamai a karan din shi babu mai rubutun da shafi yake da shi duka duk su Maliku su Abu Hanifa babu wanda yake da littafai mabambanta kuma wanda har yanzu suke da relevance a ilimi irin nashi amma dan talaka ne dan ma abin nan ne armala maraya ne ba shi da kowa so da kaga dan mu gane cewa talauci da maraici bai hana ilimi sai dai ba ya tsari ba da kuma mu dinga zama wato muna iya hasashen yara waɗanda ake ganin za su amfana da al'umma kada a yi wasa wajen ba su kulawa ta musamman shine shi yake cewa in ji shafi'i ya ce la yasluhu talabul ilmi illa li muflisin ai neman ilimi baya yiwuwa sai ga fatararre wanda bai da komai saboda shine zai zama cewa bai da wani abu da ke ɗauke mai hankali ma bai da wani abu da yake tunani bai da wani abu da yake sa ran in ya zo yana tunanin zai fanta ba sai aka ce mishi a wata riwaya za mu zo mu ji ta a gaba aka ce mishi wala walal ganiyul makfi Allah shi gafarta malam kana ganin koda dai wanda yake da mai rufin asiri middle class qala walal ganiyul mukfi al al al al makfi yace kwarai kuwa koda wato wanda yake da rufin asiri ina ganin ba zai wani ilimin azo a gani ba yana nufin irin nashi kenan kawo ga ba sake irin shi ba a zahiri da ka ga malam khatibu ya fi son wannan fikirar saboda khatibu shi ma ba shafi'i ne wannan shi ne malamin su shafi'i jama'a ya yi ilimi mai zurfi wato ina takaicin da ya zama a yanzu ba a karanta littafan shi littafan shi sai dai malamai wato da wuya ka ga su samu irin wannan irin arhad da sauran littafai suka yi da kowa na iya karanta su yanzu ta fi irin al'um irin ikilafu malikin wa shafi'i da ire-iren su irin ar-risala duka a fagen su littafai ne wanda suke wato mataki mai zurfi saboda haka mutane ba sa iya fajjare ilimin su ji me ke ciki amma tabbas akwai buƙatar aƙalla ka karanta manaqibush shafi'i na Imam al-Baihaqi ko ɗayan na Ibn Abi Hatim ko kuma nan kurkusa ka karanta tarjama da Imam az-Zahabi ya masa a cikin siyar ko annawawi a cikin tazibul asma'i wal lugat ko wani abu makamancin haka eh shafi'awa malaman hadisi ne sosai si ibn hajar da shafi'awa ne wannan si ibn kathir shafi'awa ne ga shi wannan nan da sauransu saboda haka malami ne iyakan malami Allah ya gafarta mai wata ɗaya riwaya da nake ambata akwai ta anan gaba kuma tana cikin al-faqih wal mutafaqih na dai shi abin nan alhafiz alhatibul bagdadi wannan magana a ina ka samu ta ya kai malam khatibu sai ce akhbarana bi zalika abul hasani ahmad ibn muhammad ibn al-husaini as-saliti bin sabur qala akhbarana abul abbas muhammad ibn yaqub al-asam qala sami'tu ar-rabi ibn sulaiman ar-rabi ibn sulaiman al-muradi ɗaya daga cikin ɗaliban imamu shafi'i kusan shafi'i zaman shi a Misra nan ya fi samun natsuwa ya zauna a Iraki bayan dawo shi daga Yaman ya je ƙasar Makka da Madina ya karatu har ya dawo ƙasar Iraki ya gamu da malamai da yawa su Imam Malik su Muhammad ibn Hassan Shaibani su gasanan ya gama duk wannan harkar tasa sai kuma ya kaura zuwa ƙasar Masar a can ya rayu a can ya rasu har yanzu kabarin shi yana can Allah ya gafarta mai to a ƙasar Masar ne ya samu ya kafa makaranta da ɗalibai su wannan shi da aka ambata anan mai sunansa Ishmuza Arabi ibn Sulaiman al-Muradi Arabi'u shi ma Shafi'i ma wankan gawa saboda haka bai rabu da Shafi'i ba sai da mutuwa ta raba su Shafi'i yana kaunar shi kwarai a makaranta saboda naci da yake da shi irin manacin ɗalibi din nan ne duk da gairuhu a a minhu sai ibn Abdul Hakam su Muzani su harmala da ire-irensu sun fi shi ƙwarin basira suna ma raina shi shi kuma ya fi sinaci isa shafi yake cewa mun karanta a ko shafi yake cewa da dai da zan yi kai rabiu inda ilimin nan abinci ne in dafa shi in sama a kwanon ta saka gaba sai ka cinye shi gaba daya ko kuma in tsaga kwakwalwarka in zuba maka shi duka mai naɗi saboda yadda shafi ke son shi to da ya nace sai ya iya duk da ba yi da wata basira ta zuwa gani amma naci ya kai mutum amfani fiye da basira da ba a yi ta ba sai ya iya har ya zama ɗaya daga cikin magadan ilimin imamu shafi wanda tafin da muke ambata duka shirwaito su ɗalibai sun taru a gaban shi suna koyan ilimin imamu shafi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to shine yake cewa samaitu shafi ya kudu la yasduhu talabul ilmi illa li muflis babu wanda zai iya neman ilimi sai wanda yake talaka fitik wanda bai da komai kila wa in kana makfiyan Allah gafarta malam to in yana da abin hannun shi ba jurfin asiri qala wa in kana makfiyan qala wa ahsibuhu hakahu an ghairi ina tsammanin ma shi ma ya ji daga malaman sa ne wannan isnadi ne sahihi yana cikin manaqibu shafi na ibnu abi hatim da abu nu'aym a cikin al-hilya da shi khatibu kamar da muka ambata a cikin al-faqih wal mutafaqqih وحدثنا رضوان ابن محمد بن الحسن النيسابوري قال سمعت أبا عبد الله الحسين بن جعفر الأنبري يقول سمعت أحمد بن الحسين يعني الشروطية يقول سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كاتب ابن عبد الحكم bayan rasuwan shafi'i waɗannan ɗaliban nashi sun shiga cikin jarabawa ta akaran alwanku lokacin da suka ɓata suka yi rikici kowa ya janye makarantarsa ibn abul hakam yana cikin center of rikicin saboda shi yana cikin wanda yake ganin cewa ya fi kowa cancantan ya gaji kujerar imamu shafi'i wanda kuma suka halarci fitar ran shafi'i suka ce ya ba da wasiya ya ce wane ne sai zama kuma wanan ba shi aka yana ba ce wallahi ƙarya ne wallahi ban yarda ba daga nan ya ja ɗaliban shi cikin masallaci guda ya ware tashi makaranta wannan sunna ce ta dan adam baka raba shi da irin wannan Allah ya gafarta musu kiza shi kuma almuzani zaka ji a tarihin sa yana cewa suwa ne ya faɗe su yace sun mun munafurci ba zan yafe musu ba sai mun gawa gaban Allah Allah ya gafarta musu gaba daya wannan ba a san ba ana irin wannan labarin ba ta kama ba dan wani kasan sai ya ce ai salaf ma sun yi fada bari ya koya to dama zuciyar shi tana da matsala to ba abun koyo bane ya ce na ji shafi'i yana cewa la yaflahu man fi hada sha'an ya'ani ilma illa man aqra al bunna man aqra menene aqraha ko man aqraha al bunna al bunnu qalba yace babu wanda zai iya wannan ilimin illa man aqra man aqraha al bunnu qalba sai wanda al bun al bunnu ne wani ya zo da al birru ko alburru eh alburru abin nan ne ai kamar wani hatsi ne shine albur to kaga shi baya kona zuciya ai sai dai cika ciki ko amma ni a nuskata albunnu ne an san me bunnu kafin abinda ake yin kofi da shi abinda ake yin gahwa asalin dan itacen asalin ganyen da ake yin lifton da Nescafe da shi shi ake ce ma albunnu asali wani ɗan itace ne da ake shi a china daga baya aka same shi a ko'ina me yake nufi wato wanda olsa ta kama shi kawai ka ce da hausa wanda olsa ta kama shi saboda talauci saboda ba abinci ba wai saboda kasan olsa ta ya kama mutum saboda rashin abinci ko kuma rashin lokaci eh wani rashin lokaci ne za ka ga masu kuɗi da yawa suna da olsa so ba su lokacin cin abinci da yan siyasa to wanda kullum ganyen ruwan bunu yake sha har ya har ya ƙona mai zuciya har huhun shi ya yi baƙi saboda dattin dattin baƙin abin nan ruwan bunu yana cin gajala kenan za a ce ko to ba wanda zai iya karatu sai wanda ya ci gajala in ka maka fasara haka contextually to yanzu kaga yadda muke ta faɗi jama'a yanzu ya kamata ne sai mu sake abin da ake ce mai adad tartibul awraq wato mu ƙara mu ƙara lale mu sake lale shin da gaske mu ɗaliban ilimi ne to ga tafarkin su ko ko dai mu muna irin na irin na buzaye muna bara muna karuwa da suke cewa ko yawa in haka ne kuma to shikenan mu ci gaba da wannan asharun ɗayan da muke yi Allah ya sare mu cika da imani eh Allah ya kyauta ina ganin gara mi sallah ko minti 45 ta yi gara mi sallah eh sai mu tashi kan wannan gaba kala abubakarin sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah